بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين Allah ta'ala ya ƙara haɗawo a wannan rana ta asabar a biyar ga watan sha'aban shekara ta 1947 wanda ya je da 24 ga watan januwari 2026 miladiya wannan majalisi namu na daura da muke gabatarwa na wata alwajis fin nahwi wa sarf alwajis fin nahwi wa sarf za mu ƙara biyowa daga hawa sababiya da bawul ma'iyya sai mu ci gaba da take insha Allah ta'ala akwai ina abin da muka ce za a zo da shi da muka ce ma eh eh ok haka ba ni kira ko haka sai kuma yi ba shi ne kashi kadai a biyu ne ba a ya biyu ne idai biyu na rike amma dai na ba zan yi cesa ɗayan ba yanzu ta waje ɗayan ba dai an samu wani ya aka yi to yanzu ne wajen yin shi al'irabi na nafi ne karanta ko ta ya kolu to me wajen yin sa ta kharijin da za a yi al'irabance take yi ma take aiki eh shi ne abinda muka faɗa ba mun faɗa a baya ba eh kawai labari ne tana ba da labari ne kamar ya ce ne hata kala rasul wata fil mazi kenan ta bismillah
irin wa baya da an yi kula ba su ba to sai shi wani an yi tawili sai zama ta zama hata ƙaunin ba su يعني تأويل يقول عن النبي مثلا تأويل الرسول
to yanzu ya abin da muke mana me ya sanya bai zama nasu mansub ba aka ce ba ce ta ya kula ba al'arwa ya ce al-mashura inda na al'alƙirat al-mashura inda na ta ya kula rasul al-haliya ce hal shi ya ce alal madi kai na kafa kacin ne zafa ka danka shi ya ce ta kala rasul wannan shine saboda ikhbar ne amma ma ba haka ya faɗa shi da kuma haka siyadin aya ai tana tana karfafa babban da ya faɗa shi kai da kace hal kuwa to zai kai
da kuma nan wasu na da kamar sai ajiya ne da ta hatta shakka ya kula ya kula rasul in kuma magana ta mu ba to a can ba ta da ma'ana shine ta to ba ma'ana kira in dole sai sai lafiya to ita biya me mahallin ta a wajen cewa aka yi wa zulzulu an gigita su hatta ya kula rasulu har sai shi mazan ya ce to kaga hatta ya ce mai ta ya kula kaga da iraq ta ya tafi daidai amma ka ta ya kolo shine sai an sha wuya tukuna to um da yanzu ba hatta ni ita iya ce so so wa zulzulu da ya kare hatta ya kolo rasulu sai zama jumla ce ibtida'iyya eh to ai ta takariji kenan takariji na dal irabi haka yake da wannan abu da abin da ke akwai abin da ka fara faɗa kusan shi ne kusan ita hatta ai mun faɗa cewa tana yin wato aikinta tana yin na al-istiqbal ne idan bai zo wajen tun da ba gaya ai galibi da abin da aka zo aka ta'allaka shi da gaya a irin wannan waje na fil mudari na ga abu ne da ke alaka da tunda ba zai yi ba sai kayi kaza ba zan yi ba sai kayi kaza wato anan gaba kenan to amma yayin da ka zo da ita ta zama ka ta daukan ma'anan alhaliya to kaga ma'anar ba zai zama ya tafi daidai ba to shi nan shi ma duk sun ta maganan yanayin wato audu na yanda za a abin nan amma dai abin da shi shi shi mal ali ya faɗa wannan shine abin da duk malamai ke faɗa cewa ne la'anna hikayatu amma mabadin nisbati ila waqt takallum hikayatu ne amma maba bin nisbati ila waqt takallum saboda haka idan abin da kake faɗa labari ne kake bayarwa na baya can in ka kwatanta da lokacin da kake magana din to ha huna yajuzu raf ala al-isti'ala al-isti'lafi wa wa yajuzu an-nasb بعامل حتى بعمل حتى أفضل an fahimta? wato wannan shine shine abin da suka faɗa sun faɗa cewa daga cikin inda yake ba za ka ce dole dole sai ka sai mutum yayi nasu ba ba shine Allah ya kuna hikayatan amma mabadin nisbata ila waqti takallum eh sai ku rubuta shi wa min wa min shuruti amali hatta a a afwan فإن جاءت حتى فإن كانت فعل مضارع فإن كان الفعل المضارع الوارد بعد حتى حكاية عما مضى بالنسبة إلى وقت التكلم فإنه حينئذ إلى وقت التكلم فإنه حينئذ يجوز الرفع أي رفع المضارع كما في قوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله على قراءة نافع على قراءة نافع to ina ganin shi kuma wancan an taɓa gaske nan don na tabbatar akwai ɗaya gaskiya akwai ɗaya ban san ina kun kai shi ba yau yau in kun zo da wayan ku za mu buƙaci wanda littafin za mu ɗan rika dubawa akai akai haka wataƙila ina wajen za mu ji duba saboda za mu shiga wasu wasu abubuwa to in kuna in kuna kusa da shi zan iya cewa ku duba to in an gama sai mu shiga insha Allah cikin karatu kuma za mu tashi akan ba'da fa'i sababiyya wa wawu al-ma'iyya ba'da fa'i sababiyya wa wawu al-ma'iyya zai magana akan fa'u sababiyya da suka zo bayan an da kuma ita wawu al-ma'iyya fa'u sababiyya dai kamar da kuka ji هي الدالة على أن ما قبلها سببه فيما بعدها شنو wadda take nuni zuwa ga cewa abinda da yazo bayan ta a gabanin ta gabanin fawo din dalili ne na na abinda wato yazo bayan ta wawu al-ma'iyya hiya ad-dalatu ala al-musahaba dal al-ma'iyya wawu al-ma'iyya ita ce take nuni akan al-musahaba wato ma'a din ta wa yun wa tare al-musahabatu wal ijtima' tare akai abin tare ko sun kawai akwai tarayya tsakani ba wai tara kai aikin ba akwai tarayya kan ce tara kai ake kare ku samu matsalan abin nan kamar ka ce kamar kamar ka ce na wuce titi shi ma yana wucewa kaga ai ai ai kun tarayya ne a wani abu shi yana yin wani abu shi ma yana yin wani abu sai aka zama al-ijtima' wal musahaba ba wai dole wai ka rike hannun shi ne ba a hutun gita juna ku kai wa yusab al-fi'l mudari'i bi an mudmara wujuban ba'dahuma fi mawdi'ain yace ana yin wato nasba ma fi'l mudari'i a bayan su da an al-mudmara a wajejen su guda biyu wannan kasan ta kusan ta dalirin an al-mudmara nan wannan mazhabi ne na basarafa so akwai musamman mutanen kufa musamman wannan mawul ma'iyya din nan ita so suna ganin ba ita wannan wawul ma'iyya din musamman gaskiya ita suna suna cikin ta wawul sarfi allati tasrifu al-fi'l wal ism an halatihi al-ula min al-i'rab ila an-nasb suna cewa ita su su wannan ba wai wani al-mudbara bace ita ce nasu ban da kanta ba ita ce nasu bar da kanta kaga in ka zo ayan hatta yin sai zaka ce mansubun ne bi an al mudmara misali ko to su in ka zo nan a wajen muka kofi wannan su kawai zaka yi da irabi na ka ce kawai na wawul ma'iyya ta take wannan aiki kawai suna ce mata al wawul wawul mughayara wawul maf'ul bihi da sauransu duka tana shiga cikin suna ta tana shiga dan daga cikin wajahi ne ta saka ma ce ba magana an almudmarin kenan saboda tana tana shiga cikin fi'ili tana shiga cikin suna kaga sirtu wa dhulu al-fajr ba kana faɗa ba kaga tana shiga cikin suna ma sannan tana shiga cikin fi'ili eh sai kin da wawu sarfi za ku je a waje wasu daga cikin malamai haka suke kiranta sarfu al-ismi wal fi'li an al-i'rab al-asli ila an-nasb akwai ɗan bambanci tsakaninta da wawul abab amma dai daga cikin bambanci shine wato ka duba da kyau gani in ta wawul ma'iyya in ta zo akwai da suke ittihadi dai ya kuma ya juzu an tuhmala ala annaha wawul abab fa ya juzu an tuhmal ala ala al-afafiyya ko kuma wawul ma'iyya da wani lokaci kuma inda suka sha bambanci sai za ka to ba zai yi ka ƙara mai talatin ba ka gana la tana an khuluqin wa ta'tiya مثله ولا قتي ولا أورن بقى لا يجوز أن تكرر لفظ لا أورن وأنا للي أو دم أو أسائل إنك تريد ما قم واو المعية أكيد لنا الأول نفرك أن يكون مسبوقين بنفي محض أو خالص من معنى الإثبات شنو زما wato zama sun riga da wani nafayi an san nafayi korewa ko kuma ai khalis ne ma'anar isbat wanda shine wato wanda yake kubuta daga manan al-isbat al-isbat shine duk wani duk wani tsoho ne na tabbatarwa ba yi da ba yi da shi a cikin jumla din kamar al-istithna'i da sauransu wala ka wato shine an-nafi al-mutlaq an-nafi al-mahab afwan an-nafi al-mahab an-nafi al-mahab shine al-khalis an kulli ma'ana min ma'anil isbat haka ba za ka zo ka share ko ka togace ko kai wani abu ba فالنفي مع الفاء مثل قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموت ولا يخف عنهم من عذابها بلا قار ساسو با musu hukunci balle hasa mutuwa ta zama musu hutu wannan faya mutu wannan wato wannan alqaba da aka share sababi ne na su samu almautaye to kaga to aka ce aka kore aka ce ba za su samu ba aka kore aka ce aka ce ba za su samu ba sai ومع الواو مثل قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين kafin mu shiga wannan aya wannan ayan akwai akwai wajahi na malamai akan ta wannan wawu wawu ma'iyya ce ko ko ko a wannan wato jazma ne asali a wurin asali wa ya'lamu sabirin ne amma kuma لالتقاء ساكنين حرك الميم لحركة الفتح لأنه أقرب الحركات له لأنه أقرب الحركات له لأنكم أقرب الحركات أشيني كسرة ثم بعد كسرة كما سي فتحة to ana akwai akwai abin da suke magana cewa a talabul mahab ko annafil mahab wajen musamman wajen wawul ma'iyya za ga akwai wajen addu'a wannan zai taimaka wajen ku fahimci istishkal da muka wajen ya ne kuntu ba ahun fa kuza fawzan azima suna cewa wani lokaci aka samu ko addu'a ko at-taraji ko at-takhsis ko al'ab wannan duk maganganu na balaga galibi mutum ya kanta balaga zai fahimtar wannan abin da muke dan faɗa suka ce wani lokaci yakan in ya zo da ma'anar ka gana na sako shi amma kuma ban gan shi a nan nan suka ce ko dai da ma'ana addu'a ko annahi annafiyu afwan annafiyu ko addu'a ko at-tarajji ko at-takhdhib daga cikin da suke kawo misalai na cewa zai zo da ma'ana addu'a kaga wanda la ba ai wannan nafayi ne ko to yakan zo da kuma ma'anan addu'a addu'a shine fadan Allah ta'ala wa shadu ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'azab al'alim fala yu'minu magana annabi Musa wannan fala yu'minu kun sa tsakanin malamai akwai tattaunawa akan wannan fala yu'minu menene nasib da wannan yu'minu din tunda ayi umminu ne ko ga shi an mishi nasu ma bi harfi annur to akwai daga cikin malamai akwai su alkisai su alfarra suke cewa fala yumin wannan jumla ce du'a'iyya to kuma dama daga cikin sharadin ita daga cikin sharadin su waɗannan abubuwa da waɗannan nawasib din da irin wannan waje da muke tattaunawa shine idan suka zo da idan jumla ce du'a'iyya ai Allahumma fala yu'minu ya ubangiji kar ma su imani da dan manzo yana musu addu'a ne cewa kai dan ɗanka kai ka musu kaza ka musu kaza ka musu kaza ce to fala yu'minu ya ubangiji kar ma su imani hatta ya rawu azaba dan hatta ya rawu sai zama hatta ko ta'alil ko lil ghaya ta'alil sai sai sun ga azaba ta kula ya rawu azaba sai ma ga azaba kawai an fahimta da wannan shi ce wajahin farko da da suke da aka da waɗannan duka waɗannan abubuwan da suka kawo in ya zama sun masbuk ne bin nafi al-mahab ko kuma addu'a to in ka kawo ka iya kawo fa'u sababiyya ko ka iya kawo wa'awar ma'iyya ko abin da ya kama da wannan an fahimta sai kuma banda shi banda shi akwai magana cewa shi banda wato hatta yarawul azab al-alim ko bai ce a wurin ay fala yu'minu afwan fala yu'minu wannan fa'u ne fa'u sababiyya ce in kuma fa'u sababiyya bace fala yu'minu sai zama jumla ce du'a'iyya in ya zama kace fa'u sabiya zai zama jumla ce du'a'iyya in kuma in kuma ba jumla ba ba falayin bidu din ba ba jumla ce du'a'iyya ba kamar yadda wasu suka fada to zai zama mawdu'u jazmin ne mawdu'u jazmin ne kamar yadda dai masu da irabi suke ta suke tattauna sun tattauna da yawa akan wannan akan wannan kamar yadda suka tattauna wajen wa ya'lamu sabirin shi ba to haka kuma wajen suka zo da at-tahbib at-tahbib shine wato kamar al-haqqu wa targhib bi quwwa wa ilhahi shine a wajen balaga la wala tastaghfiruna Allah me ya hana ku aka zaka ka dinga fasara da wasan karo din me ya hana ba ku neman ubangiji ya gafarta muku ba me ya to in ka kawo irin wannan laula akhatani ila ajalin qaribin fa asaddaqa kaga wannan laula akhatani wannan wani abu ne ake cewa ake maka kwadaita maka ake kwadaitarwa ake yi alhasbi ne wal wal ilhah bi quwwa to idan aka samu alhasbi da ya biyo baya fa'un ta biyo bayan sa ko kuma wawul ma'iyya ko wani abu ita ma nasu ba ce sai da bazari zama yana da nasaba banda a tahabir sai a taraji a taraji kusan shi ma da abu ne sai kuma al'ar shi ma al'ar shi bai kai bai kai a tahabir ba shi ma dai kwadaitarwa ne amma magana ne a bai rifikin wata wadudin magana ake maka ita wadda bai ilaka al-hikimab amma bi tawaddudin wa rifqi shi ma galibi lafazin sula wula din nan yakan yakan biyo baya sula wula su halla da sauransu ala da sauransu yakan biyo baya irin wannan shi ma banda shi kuma sai sai a taraji a taraji shine shi ma dai ana arraza na fata zaman fa abbali ila ilahi musa kaga ya zo ya ce la'alli abulugh kaga ya kawo la'alli na taraji ne to fa abbali ayi sai zama dalili wannan fa'ul kalam fa'ul sababiyya to wannan fa'ul ko wawul ma'iyya duk kusan a haka suke wannan sune in ka fahimci wannan to zaka fahimci me yasa ne ya ce ya laita ne kuntu ma'amun fa afuza fawzan azima laita ne ma me yin shi tamanni ne tamanni ne saboda haka to wannan shine falabul mahab da suke magana falabul mahab ka sanya shi a falab anan ko dai zama at-taraji ko dai zama addu'a ko ya zama an-nafi an-nafi as-sarih ko ya zama al-ard al-ard shine wato at-tawajjuh tawajjuh al-kalam bi rifqin wa tawaddud wannan shine wani lokaci kuma yakan zama ba akwai dan hadi din ko kuma zama at-tahbib wannan disu salim ne na balaga an fahimta al'ard shi ne ka ce a talabu da nufi kuma ku mutane to ana rubuta ba eh amma ka gaban da banda abin da suka suka suka ce kamar al-istifna da sauransu kaga wannan ba a talabul mahab bane ko ba annafi al-mahab bane muku dictation ko jalib العرض الدعاء الترجي التحضيض لا العرض العرض هي الطلب برفق ولين وقد يكون للعتاب أيضا لا تقع في الماء فتصبح عفوا أقرأ كلمة يتبو سباحكم ألا تقع في الماء آه، فتغوص kaga wannan ai al'ab kake kana bujira mushi da wani abu ne kamar kana tayi kake masa ala taqa'u bil ma'i fataghusa ya eh eh akwai akwai al-istifham eh akwai al-istifham ana la min shufa'a fa yashfa'u lana in dai a kwalab ne dai irin wannan wanda suke zuwa haka wani lokaci duka wannan babu laifi sai mutum mutum zai iya sa su to mu ci gaba ko amma hasibtu an tadkhul janna wa lam ya'lam Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lam as-sabirin ko kuna zaton cewa za ku shiga aljanna alhali ubangiji bai sani ba muka ce wannan al-ilm ne ilimi ne da yake da alaka da abin nan da jaza'i da jaza'i da zai bayar wannan buhurul mujahidin fi kitabillahi al-jaza'i yana alaka da sakamakon da zai bayar wanda ba bai gina akan tsantsan iliminsa ba na waye mutum kirki waye mutum banza ya gina ne akan wato jarabawa da zai muku to wannan irin ilimin da in kayi zai sanya a rubuta maka cikin cikin illiyina to wannan shine ilimin da ubangiji ana yake magana alamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu alhali ubangiji bai san su waye suka jihadi ba wa ya'lamu as-sabirin wannan wa ya'lamu as-sabirin ko dai zama wa ya'lam as-sabirina ai walamma ya'lam as-sabirina an fahimta wannan shine wajahin fasaran farko in kuma mun dauki wajahin fasaran da su Allah suka kawo mana shine kaman kana cewa ne a hali ubangiji bai san suwaye suka yi jihadi ba tare da wanda kuma suka yi hakuri kaga yanzu shi waɗannan taruwa waɗannan abubuwan ne ake ake bukata shi jihadi yana gadar da hakuri shi kuma hakuri yana gadar da yana kawo jihadi an fahimta to a tare suke shine kaman ka ce ne intifa'u ilmi Allah bi jihadikum ma intifa'i ilmihi bi sabrikum wato to athani an yakuna masbuqain bi talabi mahab ay talabun bi fi'l bi fi'l sari fa talab ma al-fa'i mithl qawli ta'ala ya laitani kuntu ma'ahum fa abudu fadlan 'azima wannan mun faɗa muku tamanni ne wa ma al-wawi mithl qawli abi al-aswad ad-du'ali لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم كرت رنجا هنا abubuwa a tare da kuma kana hana in kuma gai kuma kana yin akasi a lokaci daya ai ka ga la tami fika alkhaslatan kada wannan dabi'a guda biyu su zama sun taru a tare da kai kana hanawa kuma kana aikatawa to wannan shi la tanha an qulubin wa ta'ti mithlahu eh ai ma itiyanika mithlahu ina ganin wannan kamar duk mun gama shi sai mu shiga mu shiga jazmul fi'l mudari akwai tambaya a duba a gani akwai tambaya sai jadwal fi'il mudari'i fi'il mudari'i mun gaba akan abun da suke kawo suke mishi nasba fi'il mudari'i su mishi nasba shi fi'il shi fi'il mudari'i wannan shawiye ne shi shi a ce fi'ilai shi shine abuwa ke yawa ke shigan sa to shi me ke kawo fi'il mudari'i ya sami jazma mace ce alamar jazma yawa ta ce alamar shi ta asali ko sauran duk iyabiya جذب الفعل المضارع يجذب الفعل المضارع لفظا أو تقديرا أو محلا إذا سبق بجازم وقع في جواب الطلب لا يا دم أبدا أو وقع في جواب أو يجذب الفعل المضارع لفظا أنا يم فعل مضارع وتجزم بسكون سا لفظا لفظ يكون لفظ يكون الوزنش أو تقديرا كوكما تقديري أو محلا كوكما يدوء محلي نجسم إذا سبق بجازم إذا وني وني عامل نجسم wani mai tsikarau mai sabbaba jazma ya gabace shi an waka a fi jawabin talab ko ya tsinci kan shi a wato jawab na talab da aka yi jumla ce talabiyya da aka yi aka kawo fa yujzamu lafzan bi sukuni al-zahir lafazi ana mishi jazma ne da sukuni a bayyane aw bi harfi harfin illa ko da share harfin illa din aw bi harfin nun ko kuma a share nunun gwargwadon yadda ya tsinci kansa wa yujzamu taqdiran idza kana akhirul fi'l wani ai ya bai da wani matsala ko ويجزم تقديرا إذا كان آخر الفعل الساكن محركا لسبب من الأسباب أنا جزم أنا ين تقديري وجن جزم عليه إذا كرشن فعلي ساكن من محرك لسبب من الأسباب أو دليل لك شن دليلي إذا ما أقول دليل دليل سابق ريو أغاشي أغاشي سبب أنك يتعيبا كمان لا تعبد الشيطان أصلا لا تعبد الشيطان لي to me me sababin a yanzu sababin shi da iftiga wa saki ne eh asali haka yake la ta'budu sai a shaytan wannan wannan fi'il da fa'il wannan maf'ul bihi to kaga nan shi kuma nan sakin ne shi kuma nan shi ma sakin ne to shine nan suke ce maka wa yajib taqdiran ya halatta a yi shi a kaddara shi shi shi shi shi wato sukudin din nashi idza kana al-fi'l sakin muharrakan muharrikan li sabab min al-asma in lawa yana da tahriki yana da yayi motsi yana da wasalin sa la la ta'budu shaytan wannan sababin shine asbab al-mujib li li hadhihi li hadhihi al-kasra shine iltiqa'u sakinin فالفعل تعبد مجنون بسكون المقدر لأن آخره ولو كانت أولا لأن آخره كسر سبو ذكر شيء كسراني تخلصا من التقاء ساكنين ونهوا لا تضل آه وهو كل فعل مضاعف مثال لا تضل سوى تبعيه الأخذ ليس تبعيه هنا شدده وهو كل فعل مضاعف ثلاثي ومزيده إذا دخل عليه الجازم ولم يفك إدغامه كان جزمه السكون المقدر على آخره abin da yake magana shi ne duk wani fi'ili wanda yake mudha'af ne thulathi ko kuma mazid dinsa idan wani wani wato harfi na jazma ya ya shige ya shige shi ya gabace shi ko ba a kwance mishi wani idgham ba walam yufakka idghamuhu ba a kwance mishi wani idgham ba da shi هذا يحب هذا ليس باء ده باء شيء يضل باء ده باء ولا ne lamu da lamu ce to in ka in aka sa ka kawo mishi wani wani wato jazimin a bayansa abin da yake magana in ba ka son ka kai ta cikin idgaminsa shi kenan sai ka mai da shi zama haka wasali sama da ba na ga muku jama'a akwai kawance tsakanin wasali sama da wasali da da school ko dai a ko dai in ko dai da wani ayi mushi wasali kasa ko a mushi wasali sama akwai kawance sai ka ce to la yuhibba la yadilla in kuma ka san ka kai tafkikin idgami din la tamudda la tamuddanna ainaika in kuma kana son kai tafkikin idgami sai ka ce la tadlil la tuhdid an fahimta la yublil la tublil haka zaka wal yumlil da sauransu zaka cewa wal yumilla ko ka ce wal yumlil duka yayi wal yuhbib to duka duka wannan yayi in ka saka cikin idgamu in kuma ba za ka yi ba shikenan wannan sai ka mishi tahriki bi bi bi bi bil fathi للتضعيف ويكون الفعل المضارع في محل جزم إذا كان مبنيا بسبب اتصاله بنون النسوة فعل مضارع يا لما في محل جزم إذا لما آه إذا كان مبنيا بسبب اتصاله بنون النسوة إن يقوم بعد حال لما عرب بقوة حال لما مبني طبعا هدوسة نون النسوة نون التوكيد المباشرة آه وهو نون التوكيد المباشرة المباشرة وتتكيد أكيس إيس إيس إيس هذه لا حول لا تحدثن إلا الصدق kaga wannan ya saji da abu zaka ce wannan la tuhaddathanna wannan fi'lu mudari mabni al fath lijalihi bi nun tawkidi wa la taqulanna ila al haqq kaga shi ne ba wannan lijalihi bi nun tawkidi ya zama da mabni ne al fath sai awamil jaz awamil jazm a duba gani akwai akwai akwai tambaya مبنية على الفتي بقى تتسي أما لا كتي لا تحدث سنة بقى عندي بقى إن كتي لا تحدث سنة يا معنى يا تنجا كما yanzu ka ilwawu jama'a ce ka share la tu haddisan na zaka fada dole nake ana ba ta kudi da ya kula ce fi mahalli jazmi to ina ta kadiri ai ba wanda kadiri tunda ai shi gashi yana nan eh in ka ce zaka ka kadara kai me zaka kadara sai lokaci fi mahalli rafi kawai kawai fi mahalli kaza fi mahalli jazmi afwan sai awamil jazmi wato factors wasu abu wasu abubuwa da suke janyo jazma din al'amil masu ikarau masu yin aiki akan jazma da suke jawo fi'il mudari ya samu jazma awamil jazmi عامل عامل لجزمة تنقسم العوامل الجازمة للمضارع إلى قسمين تنقسم كشي بيو akwai ma yajzimu fi'lan wahidan akwai wanda yake shi fi'li ɗaya ne yake majazma akwai na biyu ko ma yajzimu fi'lai ne wanda shi fi'li mudari ma habu da biyu yake ta sawa in ta'kul akul in tashrab ashrab wannan in kana koyo za ka kada ka je kawo wannan yana daga cikin abin da in ka je na hawo za ka ga su wajen kawo misalai wajen in ashartiyya ne aljazimatul fi'lain suka kawo fi'ilin fi'ilin yayi yayi tsawo ina tunawa malamin malam munir duk wanda misalin a lokacin nan kawai sai ya kawo mana kusurwa da wajen inda kawai sai sai kawai kawo mana kawai in ta zahab azhab in ta shirab ashraf kawai zai maka mai da shi ma wace to ai da ya faɗa kawai za mu faɗa kuma da ya faɗa kuma za mu faɗa to kaga nan da sai a gane amma ka da wani misalin da suka kawo in kun ji kun na hudu wani a wata jumla ce doguwa suka rika kawowa sai ka rasa gane wato yanzu ka ka rigima ne da jumla ko za ka rigima ne da abin da ake saka gane amma an ka ce in tajlis ajlis in taq'ud aq'ud ta ka ga magana ya tabbata in ka zauna zauna shikenan dai awalan ma yajzimu fi'lan wahida wanda yake majfi'li guda biyu jazma arba'atu ahruf harfi ne guda hudu wa hiya lam da lamma da lamul amri da la annahiyya la annahiyya haka ne اوكي ما يجوز فعلا واحدا ابن لك ما حرف ديا جزم عفوا اربعه احرف حرف هنا غدا هدو هي لم ده لما ده لام امر ده ولا الناهيه لا الطلبيه وكتي متى الناهيه وهي التي تدل على طلب ترك الفعل wanda take take take nuna wato ana neman kamar yin aiki din wanda kuno kattali kamar haka linnahi min al'a'la yanzu sai suka haɗi maka shi da balaga sun tauta ba sun tafin da wallahi sun tauta saboda abubuwan yanzu ɗalibai ba su da lokacin da za a dinga rage musu ilimuka wannan kaga mu mu ba nan muka yi shi mu can balaga muka yi shi yace wato balafin da za a zo a hana ka wani abu to hawa hawa ne ke sai ya gaya maka akwai linnahi min a'la il adna hali da za a yi daga wanda ke saman ka ya baya ka umarni kai da kake kasa kamar Allah ya baka umarni wala al'amr ne min al'a'la ila al'adna مثل قوله تعالى يا بني لا تشرك بالله kaga uba ne ke gaya dan sa fada yake cewa ya dana karka yi ba'ala ala shirka na biyu li du'a min adla ila al'ala idan ya zama tsakanin ni da nake kasa ne nake ce nake ma ubangiji wani abu nake cewa kare min kaza kaga ba hana shi nake yi ba ni addu'a nake yi ina roƙan sa ne roƙo nake yi shine mithl qawli ta'ala wannan shine addu'a rabbana tu'akhidna in nasina aw akhtana wannan kaga ba wai dole muke masa ba addu'a muke yi ya ubangiji kar kai mana kaza ya ubangiji kar kai mana kaza kar kai mana kaza sai alililti ma min al musawi sai kuma neman kara tsakanin wanda yake daidai da kai yake kara ka kuke kake sanya maka misal qawl khalisa diji kan sai kaman ka ce ma abokin ka la ta la ta akhra an maw'idina har kai jinkiri fa akan lokacin da muka ittifaqi kaga wannan ai kara kuke kan kuma juna ba wai ba wai dole kake masa ba in ya ga dawa bai zo ba to masha Allah barakallahu in bai zo ba kaga ba za ka matsa mashi ba sai allamu falabiya ita ce lamul amri wa yanzu ta tsalubu alqiyamu bi amal fi'l ita ce wacce take wato ake son wato mutum ya zo da wani aiki din wata kunu ka shari ta ma kamar haka lil amri min a'la ila al adna umarni daga na sama zuwa na kasa misal qawli ta'ala li yunfiq dhu sa'atin min sa'ati abana umarni ne wannan umarni ne cewa kowa ya ciyar gwargwadonsa للدعاء من الأدنى إلى الأعلى مثل قوله تعالى عن أهل النار كما عند أبنجي كما دا لاباري حكاية لك أن متى حكاية لك فديش كتي أبنجي يا فلا كما كاو وتآية وتلك باب باب شكا باب باب تا in ka kawo misali wani abin da yan wuta ke faɗa misali to za ka ce wai Allah ya ce ya ce wai ka ga wasu maganganu ba wanda ba su da daɗin ji a sai ka ce hikaya daga labarin da yake bayarwa game da yahuda shi da ya faɗa amma kuma da hikaya ce ko eh hikaya ce an ahlillah wala da ya maliku liyaqdi alaina rabbuk kaga wannan ya maliku nan da wala da ya liyaqdi wannan kan umarni ne umarni ne amma wannan shi addu'a ne lallashi ne suke ya maliku imam malik kusa yana da fatawar ce- cewa ya ya dan karhanta a- ka- a sa sunan mala'iku shi to kuma shi ya manta shi sunan shi shi ne sunan shi maliku shi ba malamai kenan eh to amma ka san ai ba dole bane dan an sa mishi suna ai ba dole ne ya zai zama kuma wannan sunan ya zama mutahabbi ne shi a wajensa ba ana iya sa maka sunan kan kai ba musabi ne a wajenka ba amma ka hawa wannan sunan da iyanka ka saba kenan Sheikh Nasir Albani ai ya daga cikin abin da shi ya karanta shi ne na Nasiruddin din baya so aka ce da aka yi maka shi sunan kai ce da ai ba ni sa maka yana ba Allah almuhim dai ba ba da dai ya daga cikin sunaye amma magana mafi inganci duk wannan babu ba ba koyi kana iya cewa dan suka Jibril saboda duk wannan magana mafi inganci duka wannan il din sunan ubangiji ne aka aka bautar da su zuwa ga Allah Abdullahi ne Abdul Razzaq Abdul Wahid Abdul Wahid duk irin su ne irin su ne. a wannan mallaka dai wannan sunan sunansa ne dai eh kaga ba ila a ciki na ce ta ce ka bi il il ne luga ne kuka ce jibril kuka ce jibril duka sai ne lil timas min al musawi mithl qawlika li sidika li li taqul li taqul as sidqa fa huwa khair lak ka rika fadan gaskiya shi yafi maka alkhair to sai nan hmm? ne ci bajo li yaqdu la la wuri ce li yaqdu tafaqahu wal yufu nuhurahu wal yaqau ana da umarni ake basa ta kuma daga al'ala da zuwa da- zuwa ga adna kawai dai shi ita wannan ka'idar kar ku ita ka'ida mu tsare da akwai da malaman aqida suke mata dan wake suke dan wato dan jira mata layi wannan ka'ida sai ilti wannan iltimas addu'a da waye da sauransu da da da al'adna daga a'la daga a'la zuwa adna wannan duk ka'idoji ne da galibi masu balaga suka kawo to galibi kusa masu balaga na muna ma muna da dan matsala da su ta bangaren aqida wanda suka wanda yake ba balagan TV shine aljahir shi ba mutazili ne eh so da yawa wasu abubuwan mu kanmu mun koye shi a cikin albalagatul wadiha amma sai daga baya da karatu ya karatu muka fahimci duk kurakurai ne mu nan da an koya mana tawilin nan duka eh, balaga so wa ja'a rabbukal malaku safa safa da su i- ijazu harfin da wasu waye da wasu waye da sauransu duk wannan da aka muka koye shi musamman wajen majazi da ibn taymiya akan shi ake ta rigima da ibn taymiya akan majazin ba akwai shi ko babu shi majazi dai a kurfi na malaman balaga gaskiya wannan kawai takabutun su ne Ah, amma dai kuma ibn taymiya inda ya matsa akan cewa babu ba majazin baki daya wanda malamai ba su musu ba haka shi akan haka ba kwarin shi ba wai yana sharewa ne hakikatan ba shi ma gaskiya Ah, shi dai yana cewa ne wannan usulun yana yana sa lil arab wannan kuma shi ta za mu tattauna kan wannan masala masala ce mai mai zaman kanta ita ba sai lam a sai lam to wannan ne nace sai ku rika dubawa wannan aka zo waɗannan harfa harfofi din in aka zo kan gaba sai ku dinga burbur burbur da in ku yana za ku duba ya tafi da ya zo farko al'amari da ya zo kan harfin akan tatibi ne na alfaba'iyya take an fahimta saboda haka in kuna neman ba'un sai ka wuce sai ka wuce hamza in kana neman ta'un sai ka wuce ba'un haka haka za ka tafi to can gaba kuma ya kawo su lafa'i da su da su fawaid ne a can gaba haka yake tafiya ce lam ce lam wa iya harfu nafiyin wa jazmi wa qalbin wannan duka abin da ya faɗa yana da mafhumi in ka ce harfu nafi saboda kore ba take jazmi saboda tana yin jazma ba fi'il mudari qalbi saboda tana qalbi fi'il mudari ya dawo madi مثل قوله تعالى لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن آه، ولم يكن له كفوا احد فهي التي فعل الولاده كذا ان ان شاري واتو haihuwa ga ubangiji waje zama ba'daha ya kuna ga wadannan na nan yi wajen sun sun danne mun shi sosai na shawo yarki wajazmi ba'daha wajazama ba'daha al-mudari kuma gashin harafin yayi ba fi'il mudari inda yake zo bayan sa wato jazma wa wa qalb ma'nahu lil madi wato wannan yana nuna wato ya share wato ya canza shi ya juya shi daga fi'il madi zuwa fi'il fi'il mudari zuwa fi'il madin sa shine ma'nahu lil madi ay qalbu lil madi ay ila al madi an fahimta to kaga wannan da kowanne zaka zaka dauke shi ko kace harfu nafi da annahu نافي وكما جزم لأنه يجزم فعل المضارع أو قلب لأنه آه آه يسير الفعل المضارع إلى إلى المعنى إلى معنى ال- آه وأن المضي sai lamba lamma wa ma'anahu mithlu lam ma'anarsa kwatan kwacin lam ne amma ba su fayyace ba magana mafi inganci lamma yana kore lokacin da kake magana ne nafi ne da lokacin kala lokacin da kake magana kalmin ka ce ya zo wafada ilaina wa lamma yadkhul ila albayt ya zo wajen mu amma bai shiga cikin gida bai riga ya shiga cikin gida ba a yanzu wata gida shiga nan gaba wa lamma yadkhul أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين كانوا من قبلكم ذاكو شقاء الجنة ليه alhali misalan abin da suka gabata gabanin ku siran da ya gabata a cikin wanda suka gabace ku bai zo muku ba tukuna zai iya zuwa nan gaba shi da lamba amma bai kore shi mustaqbal lam lam lil madi wannan kuma shi wannan lil waqtil kalam shi kuma lan kamar da muka faɗa wannan lil mustaqbal ne shi da fa yasa lil mustaqbal ina jin wannan shi ma bai da wani wata matsala ci gaba a wannan ba dai lafiya ba lafiya wannan ba dai lafiya ba lamma da ta ta yayin da ba wannan lamma ta lafiya ce korewa take yi aka kamar zamana alif suna ba ta zo waje biyu nake zamana qur'ani ko ta zo su a sautu az-zukhruf sai ba sai banda ita sai ina wuri biyu ne kamar nake zamana ko lamma ba ba da alisa ina ba ba ma na illa kaso shi shi ga ka abin zai zai zai baka zai baka ya ce ka duba ai a wannan lamma da ai ba ba take ba ita ita za zuwa ne da ma'anar illa yawa wato wannan wato shi take ta biyu wanda ta soce zukuru lamma alaiha hadi ai illa illa ya kawo ta nan ne ya wato ita ya ce shi ce ya wato wanda ita fa ai guda biyu ne a na sauke zukur wani ne wa zukur fa yawa wa in kullu zalika lamma yawa lamma illa wanda ma'ana shi illa aula wannan waje ne guda biyu suka zo abin da yake jawo irin wannan irin wannan mayakan yayin da kake zalaka tilawa akwai tilawa ta tadabbubi akwai tilawa kuma na kana sani Qur'ani ya zauna ne to ba Qur'ani na Qur'ani ya zauna shi nake maka magana ba Qur'ani tilawa ce da dabbobi in ka za ka yi kawai ranar kawai ka ka sa kawai duk wani abin da ya maka iskali to ranar ka za ka bi diddigin sa kawai in na hawu ne ka fi iyawa to da ya ka bi ka bi shi alera bace da ya ka bi shi alera bace wannan shi ke jawo lokacin ba ka ba sai ku ga kuna karantawa a littafi daban ko kuma kun je Qur'ani kuma ba ku gane ba ko Qur'ani na wanda hawa an shaida a yi maka sa a Qur'ani da Sunna ba ka ba sai ku tarbi ku wajen gobe za ku ba ku wani ko wannan lamma ma'ana illa ثانيا النبي ما أجمع فعلين شنو أبن ده يكي يكي جزمة مفعلين قد أبيه سيء العوامل التي تجزم فعلين يسمى أولهما شرطا لتعلق الحكم عليه ويسمى ثانيهما جوابا وجزاء لأنه مرتب على الشرط وجزاء له لا فلا جديد هو شيء العوامل وند سكي ما فعلين مدفعل فعلين قد أبيو جزمة to na farko ana kiransa sharadi saboda sharadin wato hukuncin ya rataye ne a kansa ya tamfar ne da shi na biyu kuma ana kira shi jawabi da sakamako saboda a kan shi ne wato sharaɗin ya jeranta a kan shi sharaɗin ya shi ma ya ginu sharaɗi sharaɗin in ba da wanda da zaɗin ba shi ma sharaɗin zai zama bai cika ba yawa to wannan shine murattabun ala sharti wa jaza'an lahu wa huwa ihda ashar adat adat yamma a kayayyakin aiki ne da ba da suke amfani da su larabawa guda goma sha ɗaya akwai in akwai izma akwai man akwai ma akwai mahama akwai mata akwai ayyu akwai aina akwai ayyana akwai anna akwai haifuma sai ku rika bi a hankali cikin littafin naku inda inda muka bayani inda muka bayani ba sai kenan sai ku sai ku je sai ku sai ku duba wannan littafi haka ake yi in to in dai hausa dai hausa ce kawai ita ma mu dai in ne muke faɗa ko harfun bittifaqin nuhad wannan a wajen ittifaqin malaman nahawu harafi ne shi ba ba suna bane akwai abin da yasa suke kawo muku haka saboda akwai sabani wani lokaci akan wannan harafi ne ko suna amma izma akwai sabani izma harafi ne ko suna wannan akwai sabani amma eh wannan yace bittifaqin nuhad موضوع لدلالة على مجرد تعلق الجواب على الشرط كوي ينا نونا مجرد راتيا أمسى إن غير شرعي أتعرف كده جمنا in tashrab ashrab shayana da zan yana da yara ta ne da shan kai to kaga yara ta da juna ne a hade ke wannan mutsalaci abu da in take nuna ke da in tansurullah yansurkum in kuka wato taimaki Allah ta hanyar taimakon addinin sa zai taimake ku wannan nusra din nusra ce da take da alaka da janibin mu'amaliya ijtima'iyya na ubangiji kun san wato aikin ubangiji da yake yi za ka iya kana su kashi uku akwai wato yanayin wanda ubangiji ke sunansa sunansa sunan ubangiji sunna ce sun ka kasa kashi uku akwai sunan lan ta'ala alkauniya sunan ubangiji na halitta ubangiji akwai abin da ya halitta mana nan bayan da muka iya ko sama tana sama kasa tana kasa rana tana sama bayan da ka iya ka isa ka yi safiya in ta shuɗe rana ta zama ba da kai wannan sunan lillahi ta'ala ne alkauniya wannan ubangiji yana canzawa wannan ubangiji yana canjawa yana iya canza wannan ana iya samun wato mace namiji da kwanta ita mata yau ana iya samun mutane ka ga ruwan sama babu adadi ka ga ruwan sama wannan sunan lillahi ta'ala ne alkauniya na kaddarawansa ubangiji ya kan yi abin da ya ga dama akwai sunan lillahi ta'ala ash-shar'iyya shi shari'a ce wannan ubangiji ya dokoki ya baku in kun gada baku bi za ku ga me zai yi in kun gada baku yi za ku ga kuma zai yi wannan sunan ta'ala a shar'iyya kenan akwai sunan Allah ta'ala al-mu'amaliyya al-ijtima'iyya sunnan ubangiji wanda da shi ke mu'amalantan bayinsa shi da shi ke mu'amalantan bayinsa to wannan ubangiji shine kaza Qur'ani ya cewa baya canja ta ba ya taɓa canza wannan ba wanda isa ya wani ya canza wannan dokar wato ba yanda za a yi ubangiji ya bar wai ya bar wai mutane suna san shi suna bin dokokinsa kuma ya ki shimfiɗa musu wato aminci a ban ƙasa ya ki shimfiɗa musu ya ki ba su tamakkuni a bayan ƙasa ba zai yi ba wasu sun lafiya da alishi ba ba yanda za a yi al'umma suna neman canji su masu ƙi ƙara kawuna su ubangiji kuma ya gyara musu wannan ba zai taɓa yi ba wannan kar kawai kar wannan isma'il la ta'ala isma'i malamai sai wannan isma'iyya ce mu'amaliya allati yu'amilu Allah biha khalqahu to wannan abin da aka kawo da in tansurullah yansurukum wannan nusra ce ba nusra ce ta bangaren kauniya ko shar'iyya nusra ta bangaren mu'amaliyar sa ko dai ku zo ku tafi addinin Allah ko ma ku gute makon irin nusra da zai muku ko ku yi ba zai muku ba wani abu da yawa wasu malamai su iya bambanta da abubuwan guda wani lokaci sai su kya sanar da lafiya na abu da sai tauliya a ba ba haka bane wata kar ba ba haka bai ta ba kun ga saba suna canza wani da canza saboda mu tuwo ne amma fa ba da ita yake yin ma'amala kafirai ba su su kafirai wanda ubangiji ba ba ya su da bai su da shari'a ba su bude musu yake suna yi yana bude musu sai can karshe kuma shi kenan sai ya sai hada su kowa akwai yadda ke masa mu yanzu mun ubin da ubangiji ke mana mu mummunai daban da kuma yadda ke masu can daga arna to su aka yi haka abin so da haka kamar yadda yanzu ne kamar a Najeriya za ka mun sha faɗa yau ba mu sa'a ba tun na kira kira ba mu sa'a ba to aka yi wa yanzu zai mu dinga zaɓen tumun dare muna zaɓen mugaye to mu ne kawai Allah ta'ala la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wannan ake sirrin Allah ta'ala al-ijtima'iyya al-mu'amaliyya allati yu'amilu Allah biha khalqahu a ba dole an yi ta kawo kalla ta kawo sunan ubangiji shari'a ba shine ce a kada ka shirya bauta ba to amma ko kowa ke yi ba kowa ke yi shi ko sunan ta'ala alkauniya wani lokaci ma sai kin abin sa yanzu in rana ta fito daga daga mafadanta ai ba sunan ba sunan ba sunan kauni ba ita ce sunna jariya kauniyarsa ba kauniya ce ta fito daga mahudanta ta faɗi daga mafaɗinta amma wata yana ce kawai ta fito daga mafaɗinta a ta ga wannan ba shi abin da ubangiji ya saba ba to ka duk wani yana canza abinsa shi yana canjawa yawa amma sunan Allah ta'ala al-mu'amaliyan nan ita ba canja ta to ita ita shi kuma duk in kana son ka samu wato ku samu tabakkuri a ban kasa to kawai za ku samu ne idan wato kuna kuna kiyaye ubangiji wannan sunna sunna kamar misali mutum ne ya je yana son ya kudi amma ba ya zuwa yana dan nema shi ubangiji ya rataya wannan in ya ga dama zai iya bashi amma in dai wannan abin da yake bukata ne ne kure yin wasu abubuwansa to ubangiji in ya dan fara da wannan cewa sai in yayi zai bashi to ba zai bashi ba amma arziki wannan yau kare yau ba na mushi arziki eh ku ci gaba ya aka yi wannan akwai bukatar ku abin ina jin bari ku yi ko ku yi min magana watakila ba zan zan samu wani abu a gurin kami da waɗannan sunan ɗin guda uku inda wani lokaci ko kan manta dai kuma kuma yau in ma in tashi na fita kuma na ba zama shi kenan dan yana da ina da abubuwa san gaske duk satin nan ba dai haka zan tafi so in kun tuna min insha Allah inda yana kusa sai in samu kushi saboda abin mace wannan dan wani lokaci mace yana da muhimmanci musamman wajen masu son su kawo gyara yana da babban yana da muhimmanci so izma izma wannan murakkaba ce min ibda ma azza'ida shar'iyya ce mustaqbaliyya ma'ananta shine ko dai in ko mata ma'ananta shine in ko mata menene malamin mai faɗa shi a cikin yin tafsir wajen izma me ya faɗa eh in kuma wuce idza ga idmanan shafi na takwas harfan dalla ala shartu fil mustaqbal wa lam taqa fil qur'an idma ba zuwa qur'ani ba harfun da harfan dalla ala shartu fil mustaqbal wa lam taqa fil qur'an نحو إذ ما تتعلم تتقدم إذ ما تتعلم تتقدم معنى في إن نسيكو متى kana iya cewa nan in ta ta'allam ta taqaddam ko kace mata ta ta'allam ta taqaddam an fahimta amma dai kusan daidai ma da ba bayan bayan iza kari ce ta wannan mun sha faɗanta eh me ce harfan dalla ala al-mustaqbal eh eh wannan ai bayani ce me ba ina wato haka da kanta haka da kanta daidai wadida ina duba to wannan dai ni ma dai zai samu zai fintin wannan da gaskiya saboda wannan ya fara hararata musamman na sa na sa tsayi da ya gyara min shi da abokai da suna son suna son su gagalo ni to ita wannan shi wannan a can aljihun jakata nake sa can ranar saboda na bari shi kamar wani abu da nake da yawo da shi aljihu kuɗi da za ka gani da shi nake tafiya to shi ke nan akwai wani abu ta ake maka in yana sai tsogare sai je sai je ya tabawa ya gami ya zan yi ai ma labari ke nisa da ni shi da muktarar sai haka kusan kusan na bai da su wato wani abu da na gaggawa da zarar wani abu ya isa shi da wani abu ya zan duba su saboda haka kowa ku rika haka saboda ma'lumat suna da yawa lokaci ga wasu wasu na matar da wasu yace harfun ala al-asashi idan harafi ne a mafi ingancin magana wannan magana ce ta siba waje a cikin alkitab magana ce ta siba waje cewa harafi ne wasu daga cikin malamai sun ce suna ne suna ne wasu daga cikin malamai sun ce suna ne ba harafi ba izma yanzu suna ne ka ga magana ka ce iz murakkabun min iz wa ma ka bi taso ba yawwa to wani lokaci dai al'asu da alamun tartib gaskiya kamar da muka faɗa so wannan yana buƙatar sai an duba an gani sai an duba amma dai akwai rika bai tsakanin malamai mawdu'ul lidilalati ala mujarrad ta'alluq al-jawab ala ash-shart shi ma dai yana nuni akan wato mujarradin wato ratayan wato jawabi na jumla din akan sharadin ta shine dai kamar yace ce idma ta ta'allaka taqaddam kaga taqaddumin da zaka samu ci gaban da zaka samu yana alaƙa ne yara kai ne da kuma koyon da za ka yi an fahimta wancan misalin da ya kawo na malin nan kafin kawo wannan misalin wannan baitin na kawo misalin wannan baitin da shi wannan ya kawo ne idan ma ta ta'allam ta taqaddam kaga taqaddumi jawab shi ta jawab yara taya ne da sharadin sa shine تتعلم هو مثل قول الشاعر كما فد مواقي وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من تلف من إياه تأمر آتيه وانا بكم كاري شيء الفيلاني بقى آه. الفيلاني أيه kujara shi aka izma ta'ti ma anta amiru yace kai in lalle idan kana ko da zarar ko kuma idan haka za ku yi shi ko in idan kana zace ma abin da kai kake aikatawa tilfa man iyahu ta abu za ka tsinci wanda shi kake umarta kake hanawa din kai yayi atiya shi ma gashi ya zo yana yin abu da kake yi kaga haifu jazamat idma wa hiya bi masabati in ashatiya bi ma'anaha kuma duk wato aikin su daya kuma ma'anar su daya جذبت فعلين تاي مفعلي بداية بجزمة هما تأتي أه تأتي بحرف بحرف حرف العلة كو أه سيكون تلف شما جواب للشرط شما بال- بالحرف حرف حرف العلة ده آه سي من من اسم اسم وضع للدلالة على من على من يعقله سنان الأقسم يا ما وند يكي ده hankali wannan shine alal ah wato alal aghlab amma huwa ba fa kaida ce muqarrina ba kana iya gani wata rana a zo a sa ba ba lil aqilin ba ko a sa man in kuma lil ghayr al aqil ba qaida ce mutarida ba kada kuma ku ce da yanzu wannan ai kada ab'ata nuj'a kamar da suke fada ka saba ma qaida duk wannan ba za ka matsa mutane ba ismu da thumma bummina ma'ana shar sai kuma aka sanya mishi wato ma'ana na sharadi aka aka wato ana aka sa aka wato hada shi da ma'anar sharadi misal qawli ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa man yattaqi asan sa wa man yattaqini ai ko sai aka hada harfa harfi illa din wanda shi alama da jazma din yaj'al gashi ya zo da jazma sa zahiri sai ma da mahma me ma da mahma eh bi yadda ko yaya to wanda shi ba da Hausa يقف أي شيء على أي حال على أي ظرف كو فتنقص إذن ولا اسمان وضع لدلالة على ما لا يعقل قال بي أكا أبن دباء سيدة هنكدي shi ta wani lokaci za ga wasu ma larabawa suna ce mahaman ban sani ba wannan mahaman larabci ne fusha larabci ne fusha masu cewa mahaman din nan na dan na dan na na na kasance cewa a yanzu ko na ko na taba gani a cikin littafi na dada wasu na cewa mahaman to za ku duba mana ita wa zai duba eh mahama mahama ana ita kalmar al-aqil a ce mahaman sai ku sa mana ita da Allah ku bincika karatu haka yake wani in ga zaki shi karatu katu kama idea ne in suke zo maka in kaɗe in kaɗe in kaɗe in kaɗe zama bai ce shi da rubutu zai ka manta ba mahama shine abin da ya shahara shine hawa al-ashar to ana ana hal yusayyaru aw hal yuqalu mahaman lil aqil kama yuqalu mahama li ghayr al aqil ثم ضمن معنى الشرط ثم دي أكثر يا مسلم أنا شرط دينا أما ما إتما مثل قوله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وما تقدموا لأنفسكم تقدموا كن قبعة تقدمون با أي حفظ حرف العلة تجدوه شيما هكا وأنه هاو النب ضمير شيشي أما مهما مهما مثل قول ظهير ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي koyaya kowane yanayi ne ya zama inda mri'in akwai a wajen wani mutumi ta kun min khaliqatin akwai wani ɗabi'a da baya son ta bayyana to ulami za a gane ta wa in khalaha takhfa ala nasi ko da ya tsammani ai wa in zannaha ko da ya tsammani ta za ta koyi wa mutane to sai ta sai ta fito wannan kuma kaidan kaidan wa ɗabi'a kenan duk abin da ake zuwa ake koyi shi to ta sai ya fito eh mutum baya son ka zo da ka bi ka sha kudumin ka za ka gani a bakin a fuskar sa kana da kuru za ka gaira maka hasada Allah raba mu na'am ba ji ba mahama takun takun takun shine wato abin da shine shine sharadin yawwa tu'lami shine wannan shine jawabin ta eh tu'lam shine abin da mahama takun عند امرئ من من من خليقة وإن لا تخفى على الناس تعلم أي تعلم تلك الخليقة منه فالأشياء ما كان حيث جزمت مهما فعلين يكن فعل شر وتعلم جواب للشر جواب الشر to me ya faɗa shi a shi malamin mu da bai kawo ta ba an tabbatar bai kawo mai kiyaye ba ina tsammanin kawo bai kawo ba za ka kawo bai kawo ta ba bai kawo ta ba amma zai watakila kuma in kai ta yawo haka ta cikin gaba kaga ya zo da wani abu makamacin wannan
ana iya haɗa ne ga mamala eh da ita ma ɗin inda nan kaga ma wa mahamasi eh ban sani ba ko shi ma a farko yan wani lokaci ai duk duk wanda kaga da mata da ayyana da aina da waye da su waye da su da su anna duk kun san wani lokaci a waje da ake sa su a waje ɗaya suke sa su mu ci gaba dai kawai sai ku duba insha Allah ta'ala ai ba ba damuwa gashi nan ya yace shafi na 49 za'ida ba'da idza idza ma kenan da matama da imma da ayyuba da baina ma da nasi a wa fi baina ma wa nasi ma idza kana ba'da huma mansubun aw majrurun wa kadhalika ba'da kathiran aw qalilan tu'rabu kathiran wa qalilan na'ibu 'an al-maf'ul al-mutlaq lahu kathiran ma nasahtuka eh to ba laifi ku cika wajen ruwa dai a cika wajen ruwa ba damuwa to sai mata da ayyana ayyana yawmuddin ko ayyana ba ma'ana mata shi ma ismani wubi ali dilata ala zaman saboda su nuni akan zamani kuma dummina ma'anar sharri su ma kuma daga baya aka wato sanya musu wato ma'anar sharri ne aka sakala musu amma mata ita mata mithlu qawl suhaib ibn wafil ar-riyahi dan kabila su abul aliya abul aliya rufai ibn mihran a san shi ko babban malami tabi'i tabi'i wanda ke muhabram ne shi muhabram shi ne wanda yake ya riski rayuwar annabta a bakon bai samu ya karɓi musulunci a lokacin ba domin tabi'i ne dai abu da aliya rufa ibn iran mufassirun aliyu min a'immati as-salaf to wannan suhayb ibn wasil ar-riyahi shi wato jahiliyun ne kuma muhabram a wato itlaqi na malaman adabi in suka faɗa haka su abin da suke magana ya rasu wani bangare na jahiliya sannan kuma ya rasu wani bangare na musulunci kace ya rasu sai lokacin shi sai na Uthman akwai ma dai wajen dan kammama wajen shekarun da Allah ta'ala ya sa ya rayu sun kammama da yawa da ko ko ɗari da kaza ne ko ɗari biyu da take bada amma dai akwai kammamawa dai wata kila dai sai an bincika amma fa akwai fa wanda aka samu sun yi shekaru da yawa ba wai na ce wai ɗigon ba zai yi bane ba kuma ɗan kwanakin baya ba ya ce akwai wani ko mutum ne ko namiji ne ko mutum ne aka taya mutu shekara shi wani ɗari da wani abu ɗari da kusan ya kusa ɗari biyu Allah ta'ala ya yara maka shi kenan wani lokaci kabila ce za ka gani da ya zaɓe su suna yin rayuwa da yawa su zan su haile bin wafil a riyahi ya ce kusan lokacin sai na Usman ya rasu sai ce ana bin jula wa tsalla'ul sanaya mata a ba'il imamata ta'rifuni sai ana ibnu jala jala wanda jala wala jala shine wanda yake alkashi wanda zai yayi maka wani bakin cikin ka sai ce to shi dan dan duk wani abu da zai yayi maka bakin ciki ne kaga yana gan kansa ko wa qallahu sanaya kuma mai zuwa ne ya leka wato ziri da ke tsakanin dutse da dutse ka gane ziri ke tsakanin dutse wani hanya da dutse galibi suna zuwa su leka ne ta gani an kawo su wani ko a kawo ba to shi ne zuwa ne zai leko muku wani abin da zai ja muku wahala wato tsoro shi ne ana bin jala wa tsalla wa tsalla har yana yana wato yana yaban kansa mata a ba'il imama da zaran kun ga na sa na sa rawani ta arifu ne za ku gane za ku sani za ku san waye to ana dai al mahal shahid ana shine hadda jazamat mata fi'ilain aba shine mata abai wa farrika bil kasri niyabata 'ala al fathi litiqai sakinain al imama kuma shine maf'ul bihi تعرفوني شيء جواب الشرط تعرفوني شيء جواب الشرط sai kuma a shiga ayyana مثل قول الشاعر أيانا نؤمنك تأمن غيرنا وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا yace ayyana ayyana nu'minka wato da zaran mun amintar da kai ta aman ghairana kai ma za ka amintar da wani mu idan ya zo wajenka wa idza lam tudrik al amna in kuma baka samu aminci daga wajen mu minna daga wajen mu lam tazal hadira ba za ka gushe ba kana cikin halin tsoronka to kaga ba za mu kamata ko mu zo muna tsammanin cewa kai ma kuma za ka san ka wani abin da abinda kai mana ba haifu jasa mat ayyana fi'ilai na amanka fi'il sharri wa ta'aman shi kuma fi'ilu jawabu sharri na jawabu sharri me ya kawo dan ayyana shi malamin namu dan gaba kuma kula ku ce Muhammad ana ganin min wannan abin ko? ga shi na shafi na sha hudu aina da ayya da anna ita tu'rabu isma shartin jazimin idza ihtaja ila jumlatayn aina ma takunu yudrikum al-maut wannan aina aina aina na yan uwansu kenan na yan wawa annan inda aka aka zo aina istifhamiya ai to wannan kuma tu'rabu isma shartin to in ta zama ta fukaci jumla guda biyu ta ta ta bukaci fi'ilai guda biyu اسم استفهام وعلى كل حال فهي في محل نصب على الظرفية متعلقة بالفعل الذي بعدها إذا كان تاما وبخبره إذا كان ناقصا وإذا وإن كان بعدها اسم مرفوع فهي متعلقة بالمحذوف خبر مقدم والاسم المرفوع المبتدا مؤخر نحو أين كنت جالسا أين الكتاب وأنا ليه مجيب sai aina da anna da haifuma aina wannan shine wanda malamin zai gaya mana anan ismu ismu me yace yawa eh ismu shartin jazimin to wannan idan ake magana ba istifhamiyan ba karka cewa istifhamiyan ta ce wannan aikin ba istifhamiya ba istifhamiya aizal kitab ina ina ina jumlatayn a wurin ihtajat ila jumlati ila jumlatayn to sai zama ismu shartin kaga shi a wajen sa zabin sa anan aina nan shi ismu shartin ne ismi ne ba wai wannan ba ba harafi ba wataƙila bittifaqin annuhat wataƙila kuma akwai sabani so sai ku duba ku gani aina aina akwai sabani harafi ne ko ko suna tsakanin malamai tsakanin malaman nuhata amma dai ni din ma dai mazhabin tasa ta fi kwanta mun ya zama ta zama suna kawai ya fi kama da suna sai anna da kike ma'anar anna eh za mu kai insha Allah za mu kai ta yaya kaifa kenan ko kai shine kaifa to banda ita ba eh me yasa hadisin wannan an nasu zamu lidalika kina ka faɗa faɗa hadisin zamu lidalika to kaman ta'ajjubi ne ba za ya aure ma'anan kaifa din ne amma kuma da siga na mamaki abin mamaki duk da ya zo duk da wato wannan abu da ya zo da shi na watsamu haram kasan wasu suna fassara hadisin cewa wai an cewa ake waya ba za a amsa ba shi kuma za Allah ba ya cewa ba zai amsa ba za a amsa ba shi abin da yake cewa shine dai abin mamaki ne ubangiji ya amsa in ya ga dama ya amsa in ya ga dama kai ya amsa in ya ga dama ya amsa in ya ga dama kai ya amsa Allah ya to to yanzu me ma'anar sa wajen shi ma ai kai fanni ai ba ai ai har yanzu kai fa kuke kawo ana yuhi yuhi lahu hadhihi ba'da mawtiha ko eh أنا يحيي هذه الله بعد موتها أنا يحيي هذه الله بعد موتها أبنا كيف لي أي كيف يحيي هذه الله بعد موتها وبدا شيء كبير بعد متى كبير بعد من أين أن لك هذا من أين لك هذا فهم إذا مدى أن لك هذا من أين لك هذا wannan shine Allah abin nan ya kan kuma da ma'anan anna wa fatta wa fatta ilaina ai mata wa fatta ilaina an na wa fatta ilaina shine mata wa fatta wannan mun ne bai zo a qur'ani ba eh ana magana cewa abin mamaki ne ubangiji duk da wannan rashin wato abin mani da na amsa addu'a ne da ya zo da shi amma kuma ubangiji ya ga dama sai ya amsa ya ga dama kuma ya amsawa abin mamaki ne ubangiji ya amsa masa abin ma ta yaya ne ubangiji zai amsa masa wato abin mamaki sai ka faɗa cewa in kawo sharhi wannan ka je ka same shi sharhi a wajen salih ibn abdul al-shaykh ya yi wannan isharar ya fi kusa kusa da za ka shauki cikin da sauki ka gane ba ka ba sai dai fashewa cikin tafan ba da mai amma dai shi ya kawo nan magana da bizzat ba sali ibn abdullah al shaykh bare fa ka duba shi sharhi da yimi arba'in nawawiyya da ya zo an nasu zabu lisalika sai ce ana iya amsa ana iya ba amsa ba eh wannan ba ana cewa ana kowane amsawa ne to nace an na tafa'ud aqud fa wannan me yaba anta kuma an na ta qa'ud aq'ud eh aina ta qa'ud eh zai iya zaka ce aina ta qa'ud aq'ud kace wato ni inda ka tsaya ka zauna zai iya zama kuma ba ba nashi mata eh mata ta qa'ud aq'ud ba kaga mata ta dan shige ai da da in sai ita wannan tana alaka da barsu ai kana zama kana da zaran ka zama zauna kuwa shine an na ta qa'ud aq'ud sai kaga anna tana da ma'anan kai shi ya tafi shahara ta da ma'anan aina ta kuma da ma'anan kuma wannan haitu wani lokaci kaga an na taqawud haitu tajlis ajlis haitu taqawud aqawud ko ma'anan haitu ko ma'anar mata ko haitu ko mata duka wannan yayi kace an na kaifa mata ay min aina min aina an na laki hada ay min aina laki hada to wannan asma' ne wudi asli da ala al makan saboda sinuni zuwa ga bijiri kuma bumminat ma'ana sharti sai aka dan farar da aka wato haɗe ma'anar sharti tare da su amma aina amma kaga ita aina misal qawli ta'ala aina ma takunu yudrikum al-maut kaga wannan aina wacce take allati ihtajat ila maf'il ila fi'layn ila jumlatayn wa amma anna misal qawli sha'ir khalilayya anna ta'tiyani ta'tiya akhan ghayra ma yurdikuma la yuhawilu khalilai ya kusan su larabawa galibi da shi suke suna fara waje da shi wani lokaci ko da ba ba mutane ko da ba su biyu bane eh za ka ga suna kawo khalilai khalilai da nasu kuma shi ne ba da wannan fara ba khalilai ya uja bil muhasabi wa zina wa la tabghi an hayy an hayy mutahawwala wato bata da yana guda biyu bata da yana guda biyu khalilai ya anna ta'tiyani ta'tiya ya ce ya ku daɗayi na guda biyu da zaran kun zo min kun ziyarce ni ta tiya akan za ku samu wani ɗan uwa ne la yu hawilu banda ba zai yi wani ƙoƙarin gaira ma yurdi kuma abu sabanin abin da zai gamsar da ku ba zai yadda da ku ba wanda za ku same ni mai kamci ne ni za ku same ni mai siyada ne mai kuma wato ikramul baikin ikramul wato al-ikhwani wannan la yu hawilu shine zaka dawo da shi لا يحاول غير ما يرضيكما idan ka tali irabin gaira ku tana ku samu lokaci ku je ku bincika ta yadda ake mata da irabi dan ba yanda duk lokaci muke muke zato ne ba sai ka ga ana zaton a wato wuta a ina ne sai a ganta a masaka فقد جزم اسم الشرط أن فعل فعل الشرط تأتياني وجواب الشر تأتي وعلامة الجزم فيه ما حذف النون وانا آه في ليش كده مالي فوق اسم الشرط نعنا وانا شيء تندى تنسى سامة تنسى اسولاني اسمي ليش يا جزم ما فعل الشرط ان تأتي يعني تأتي يعني وجواب الشرط تأتي شين جواب الشرط كاغا شي ما سي بيتي تأتي يعني با an gane ko ba gane ba ai an to fili me ya ismu shar ismu fi'l shart din me shart shine ta'tiyani din me kuma wannan jawabu shart din ta'tiya ta shi abin da kisan ko ko gani kenan wa amma haitu ba shi me ba na haitu ba kuma me ba na haitu ba eh eh a a ka- ka ka san fa wannan bai kawo wannan matsalar ta ta gairu din ba na duba ne in gani ko zai kawo yawa malam zai a wanda wajen eh idan ta zo misali ita ai zaka dawo da mu kuma kira
a ga haisu nan ya zo da shi shafi na 25 gairu tana da lirabai da yawa akwai da take bo take ba da haliya musamman ta kasar sun ce gaira din da wannan ji- wannan lirabin da zaka yi jumla lirabi ne wani wato jumla za ta zama hal- hal to haisu dai zaf makan ne a lirabin haifu jumla take zuwa bayan haifu lirabi ne wato mai wanda mai- mai mai ban mamaki din ba da larabawa haka suke faɗa ba to za ka gani in a kiyasin ka ne a kai duk jumla da ta zo bayan haifu ka ce mudafin wa mudafin ilaiha ne eh shi kuma shi ma dai anan abin da suke faɗa kenan to rabu zarfu makanin mabni ala dhammi fi mahalli nasbi aw fi mahalli jar إذا سبق حرف جر ولا يضاف إلى الجملة من ظروف المكان سواها نحو ادخل من حيث دخل العلماء ولا مكان شيء أو كبت فوق أنا ما تسونا لازم منك ذو وإلى منك ذو جمع الحروف حق سيم ولا بدأ تدي تعرف كما هذا سونا سونا شيء ما يشي اسمه ده اسمه يشي لك إيه اسمه ده هو حرف عربي zarfu makan أوكي بيشي سونا لك عربي با
tori min alifin kusa kuma akwai lugha na na zamanin ko hausu ne
hausa eh, haitu in ji- hautu da ha- da haitu lokata ne lokata ne Ah, yace haitu ma tastaqim yuqaddir laka lahu najahan fi ghajir al-azmani haitu ma tastaqim yuqaddir lahu najahan fi ghajir al-azmani a duk inda shi kaka kaka- kaka ce kaka mishi na- na makan ne shi haitu ai waje ne ko gwargwadon ma a shi za ka fasara shi sai dai ka fasara shi da ma'ana ya ɗauki ma'ana amma shi dai wani haisu na waje ne haisu ai waje ne aka magana lil makan ne to in sai daga ce a duk inda kaga baka ce a duk inda amma kuma muna nufin ai kamar abin da ka faɗa na na kusan zamani ne ba muna magana waje waje taksisan ba haisu ma tasaqim a duk inda wato kan kalma ka miƙe yuqaddir Allah duk inda a duk inda ka fuskanta ka miƙu ka ka fuskanci wajen yuqaddir Allah najahan fi ghabil azmani ubangiji zai kaddara maka wato ah, rabauta a lokacin da zai zo masu zuwa wannan fi ghabil azmani ai fi ma ya'ti min az-zaman kusa wannan kalma ce ba ta biddifa wannan fi ma gabura min az-zaman ka- kamla ce jumla ce ba ta biddi wani lokaci ta nuna abin da ya zo a baya wani lokaci ta nuna abin da ya zo a gaba kawai ba ku fahimci me nake faɗa ba wannan fi ghadir azmani lafazin wato fi ma ghadir min zaman kana ce zatu biddi ita ce ma'ana ita ce kishiyar ma'ana wata na kakan iya makakan zo da ita kana nufin cewa abin da zai zo nan gaba wata na kakan zo abin da kuma ya ya wuce a baya siya'i ke bayyana ke bayyanarwa an fahimta ko فقد جزم جزم اسم الشرط حيث ما فقد سنت سناني سناتي حيث ما حيث ده آه، فعل شرط تستقيم وجواب شرط يقدر وعلامة جزم فيه ما السكون كشيا بينا سي أي أي اسم شرط جازم تعيين القصد منها بحسب ما تضاف إليه كالآتي يتيابم واتو اسم شرط جازم دي abin da ake nufi da ita ayyukan ya danganta da yadda ta tsinci kanta kamar yadda zai zo hiya al'afin ta kan zo ma mai hankali na hawa ayyu rajulin mustaqimin tusadiq usadiq duk wani mutumi ko- duk kowane mutumi kowane ayyu kowane mutumi wannan galibi ai ai sai na yin kawo shi a nan shi ba da ya ce Eh, ismu ismu ismu ismu shartun jami'i idza ihtaja ila jumlatayn eh
na ruwa eh
عندنا
kowanne ga ya kawo tambihi ayyu mu'raba fi jami'i ahwaliha illa idza kanat mawsulatan wa mudafatan wa sadara sila المحذوف فتبنى على الضم نهوا فسلم على أيهم أفضل والتقرير على الذي هو أفضل أن يتفاجئ لشيء أنا في أندوة مشكو tamari eh to ayin ne dai galibi yana magana tsakanin abu ne wato kowanne shine kowanne shine ayyu wa hiya ayyu rajulin mustaqimin tusadif kowanne mutumi wanda yake miƙaƙƙe kai kai abota da shi usadif ne ma zai adu abota da shi kowanne kaga kowanne ko kowanne yake kaga wani al'aqil ne wani ayyana ne al'aqil ne tunda rajulun ne aka faɗa ai rajulun ne rajulun ya da aqil ne wa yin ghairi aqil taka zo wajen inda ba na mai hankali ba kamar ka ce ayya kitabin taqra ayya kitabin taqra tastafid minhu kowanne littafi ka karanta zaka amfana wannan kaga ne da ghairi al'aqil ne wa in udifat ila zamani fa hiya zarfu zamani ita kuma in ka in ka kasanta in ka raba ta da zarfu zamani zuwa ga zamani afwan ta da zama zarfu zaman kuma ayya yawmin tasum fihi asum ma'aka kowane rana dai in ka shirya kowane rana in kai azumi zan yi azumin tare da kai har kalmar barku gaban a yanzu wa yin wazifar ilal makan fa hiya barku makan ayya makan tasarif fihi akun ba'aka to ita dai ita dai mislabar ce gada ce gada ce mai sihiri eh ta kan ta abu da da yawa yayi dai abin nan eh kowanne a cikin sunayen kowane a cikin sunayen kuka kira a cikin na ji tsoro ne kan ta kan ce tun da ana magana sunayen ubangiji kan ka kawo wannan wannan wani lokaci su kansu akwai malamai da suke masu tattaunawa kan ajin da kairar asalin da bayan kusan mu malamin shari'a ko mai shi akwai abin da muke inda muke kallon komi da komi ba komi muke saken baki ba shi dai dama dai wannan shi ayi dai ma'alta shine kowanne in da ta zama ma'alta shi ke ba shi kenan ba mu huta iqtiran jawabi shart bil fa a yanda wato jawabi da shart yake yake wato tamfaruwa yake haduwa da wato fa'u يجب اقتران جواب الشرط وجزائه بالفاء اذا ما كان الجواب ولا اذا ما كان اذا كان ما عند بتبو باين اذا وانا دائما ابدا تبغى اذا sai ya karatu fa za mu karanta wannan wata abu ne eh mun yi ma awa awa awa da da shirin fa ku ba ta ko mu an tafi to sai mu tafi a kuɗi يجب اقتران جواب شرط وجزائه بالفاء إذا ما كان الجواب لا يصلح أن يستعمل شرطا وذلك في المسائل التالية وتواجبي ne shi jawabi na sharadin da ka zo da shi a jumla ya zama ya damfaru da fa'u idan ya zama amsan shi jumla din jawabi na shi jumla din la yaslu an yasta'mala shartan ba zai yi amfani da shi a matsayin sharadi ba wadalika fil masail al atiya al jumla ismiya mithl qawli ta'ala wa in yamsaka bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir wannan ko ku bar shi in ka bayanai ku bar shi kuma muka zo gobe sai mu haɗe su sai mu haɗe shi da harafi insha Allah ta'ala shi harafin ai ba shi da yawa shaji ba muka yau eh ko fil amri eh shine sai muka zo sai mu haɗe shi da fil amri da sharadi a fil amrin kamar shi ba za mu ba za mu tsaya sai ba eh hudu to ai ba laifi a laifi yana ganin ku dakata ayyuka ta yau kaga ba wani wahala sosai babu wannan mi abu ne ce za ku je ku gano za ku gano shi ko eh mahama ana bai ta da mahamar ko sai ko mene ma saboda eh saboda ina da mantawa bari bari bari da rubuta shi haka da nan da nan ne da muka ce eh me ya tambaye shi wannan tambaya ta biyu me ce aina me ce ita eh okay haka eh suna ce ko harifi ta ba ko insha Allah ai wannan ba zai wani wahala ba kawai ka ce ki za ku dan bincika shi to sai a duba a gani insha Allah in babu tambaya تعبنا مكة لأن إمام لنا أولا مكة صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله تعالى يبيع ربك حمل الهيري الله تعالى يتقل أن تكون شري والمرة سلا فيها الله تعالى يباس لا فيها وسنين وسبيا بك تنسل عن قيد الله تعالى يبيع مصر الله تعالى أمتد دمو الله تعالى أمتد دمو الله تعالى يربى مدى تنزامني Allah ta'ala ya hana mu da wani kamatika Allah ta'ala ya raba mu da wasu bukata da ta hana mu rawan gaban hansi Allah ta'ala ya kyautata lambarin mu bake ya kyautata makoman mu ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا ادخل قلوبنا عباده تدنا حول الله بالكرم لقات الحق سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين ما شاء الله